الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه كامل مسلم تفسير جماعة مسلمين كرا don Allah don annabi a zauna lafiya abubuwan da aka yi jiyan nan ba musulunci ba ne musulunci bai yarda da wannan ba iyakan abin da muka faɗa nan a samu lauyoyin musulmi su je su yi ƙaran wannan kamfanin jarida sannan kuma hana dukkan musulmi sayan wannan jarida ya isa kuma waɗansu da suka yi ƙarfin hali suka je suka ƙona gidan jaridan a nan garin bai yi kyau ba amma ba komai to amma fitowa da aka yi jiya ana kakkashe mutane ana a ganguwarmu aka je ana aka fafari wani kirista da kirya tsere ya iya gidan ya shiga katangar musulmi ya tsere wai za a kashe shi sannan a makwabtanmu akwai wani fasto yana da mota aka je ka kona motar ina ruwan motar fasto da abin da aka rubuta a jarida musulunci bai da wannan ba ko kaɗan musulunci bai yarda da mutum ya ɗauki doka a hannunsa ba duk mai yin wannan ba aikin musulunci yake ba yana aiki ne na son zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa da aka yi yakin uhudu babban sai shahada hamza kenan hindu bintu utuba ta ce ita bata yadda ba sai an fede hamza an ciro mata hancin an ciro mata hantan hamza ta tattauna tukun hankalin ta ya kwanta aka fede aka ciro ta tattauna hankalin ta ya kwanta din da annabi ya zo da mummunan aikin da aka yi babban sa ya ji zafi yace in Allah yadda la in azharani Allah alayhim law masala min 40 qatilan ko 70 yace in Allah yadda yadda suka yi baffana din nan randa duk muka yaƙi da ni da kafirai sai na yi wa mutum 40 yadda suka yi baffana din nan haka Allah ce wa in aqabtum fa aqibu misli ma uqibtum bihi wa la in sabartum law khairun lis-sabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alayhim wa la takum dhayqin mimma yamkurun Allah yace in aka yi muku wani abu ba ku yi haƙuri ba kuka ce za ku rama to ku rama daidai da yadda aka yi muku mutum ɗaya aka yi musula kai ma ka yi mutum ɗaya musula amma ba an yi mutum ɗaya musula aka ce za ka mutum arba'in musula ba kun ji fa annabi da kansa kuma hamza ba wai mutum arba'in ba duk duniya tana cike da mutane babu annabi a ciki ba sahabbai hamza shi kaɗai ya fi duk duniyar gaba ɗaya amma annabi ya ce saboda zafin rai sai ya yi mutum arba'in wannan irin abin da suka yi wa babban nasa Allah ya ce a'a mutum ɗaya dai ai mutum ɗaya aka yi wa to abin da musulunci ya yarda idan wani ya yi maka laifi ka nemi wanda ya maka laifin ka kai shi hukuma in hukuma ba ta yi wani abu ba to kai ka yi masa shi amma gurgudun yadda ya maka ka wuce kar ka wuce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha sakamakon mugun abu in an maka in baka yi hakuri ba karama daidai da yadda aka yi maka fa man afa wa aslaha wanda ya yafe ya kyauta fa ajru ala Allah ya samu lada wajen Allah inna la yuhibbu zalimina am in kai hakuri Allah yana son ka ya ajiye maka lada lada ba iyaka irin ladan masu hakuri in ko karama ka kara akan yadda aka maka kai azzalimi ne Allah ba ya son ka abinda wa- suka rubuta a jaridan nan sun zalunce mu sun ci mana mutunci sun bata mana rai saboda sun taɓa mutuncin annabi mu sallallahu alaihi wasallam to abin ya shafi su waɗanda suka yi ne jaridar ba dukkan kiristan duniya ba ko kiristan Najeriya ba kiristan Kaduna ba ina ruwan kiristan Kaduna ba su suka rubuta a jarida ba to in mutum ya je ya kona gidansu ko ya kona motarsu ko ya kashe ɗayansu in jiwa wa ya sa shi Allah dai bai ce ba Allah ce wanda ya maka abu shi ne za ka kai shi hukuma in hukuma ba ta yi maka ba ka yi masa yadda ya yi maka amma kai din ma an so ka yi haƙuri domin in kai haƙuri Allah ce yana tare da kai to irin waɗannan abubuwa su suka hana mu zaman lafiya kun tashi kun cika gari kuna ƙone-ƙone kuna ihu kuna ƙone-ƙone kuna kakkashe mutane to in kinsa bai maka komi ba ya san ba abin da ya maka ka je ka kashe shi ko kashe ɗan uwansa gobe ya ga ɗan uwanka wani gari zai bar shi wannan hana zaman lafiya ne a ƙasa mutanen nan muna zaman zaman amana ne da su in sun ci amanan mu to mu kai su ga hukuma in hukuma bata yi wani abu sai mu dubi waɗanda suka ci amana su za mu yi wani abu amma ba dukan su kiristoci ba musulunci bai yarda da wannan ba wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai wadda bata yi laifi ba ba za a ɗora mata laifin wata rai wadda ta yi laifi ba in ji- in ji musulunci ba yarda ba don Allah irin abin da aka yi ne zai hana zaman lafiya gaskiya ne gwamnatin tarayya nan ba ta da adalci tun da ta hau ita ce ta jawo waɗannan abubuwa duka tun da ta hau ta nuna ita ce gwamnati ce ta kirista gwamnati ce ta wata kabila ba ruwan da duk musulmin najeriya a kashe musulmi tana kallo ba komi amma inda musulmi ne ya laifi sai a tsare shi ba iyaka ko ne ba za a bayar ba amma in kirista ne ya kashe musulmi ko nawa ne ba komi ba ta damu ba yanzu hakan nan akwai garin da a nan arewa musulmi yanzu nan iya je kwanansa ya kare yanzu nan a filato kwanansa ya kare ya mutu kudancin yanzu ko kuda- kudancin najeriya nan yanzu baka da iko ka je kai kiran sallah a wani babban gari garuka manya baka da iko kai kiran sallah ko wannan gwamnatin ce ta bada wannan dama waɗansu sojoji musulmi sun je aikin su suka ce aka aka gaya musu ai ba a kiran sallah a garin nan sai suka sa riguna irin na masu sallah suka je suka kiran sallah sai aka kama su za a faɗa suka fito da uniform suka nuna su sojoji ne ai ɗauke su aka yi gwamnati ɗauke su dawo da su arewa sojojin haka adalci yake inda ake da masallatai juma'a ana sallah ana koyi yanzu ba a da iko a kiran sallah a gurin yanzu saboda wannan gwamnati ta nuna ita gwamnatin kirista ce kuma garin akwai garin da ba dama yanzu nan in ka je musu kashe ka za a yi shine lantan in ka je kwanan ka ya kare a nan aka samu wani mutum a cikin filato akwai wani babban mutum ya ba da kuɗi an je an kashe mana mutane ta faɓalewa ya ba da kuɗi ana yawo ana kashe mutane a nan cikin filato inda musulmi ne a kashe ba komi ko gwamnati ta san shi tana yi da shi bata ce komi ba wannan zalunci duk daga wannan gwamnatin ne amma bai kamata mu mu haukace kan musu ba mu zauna cikin ruwan hankalin mu in an mana mun hakuri ba mu rama da gurgudun yadda aka yi mana in mun hakuri Allah zai rama mana amma irin yadda aka yi ta yawo ana kona gidaje ana kona kantuna ana kona ofishin yan siyasa ina ruwan yan siyasa ba bai kyauta ba wannan ba musulunci bane duk wanda ya goyi bayan wannan ya goyi bayan ƙarya ya goyi bayan rashin adalci ubangiji ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu ijilu ko aqrabu taqwa kada gaba da mutane ya hana muku adalci ko musulmi in ji Allah kada gaba da mutane ya hana muku adalci ku yi adalci ku ji tsoron Allah hakika wannan abuwa duk da aka yi ba musulunci bane musulunci bai bada wannan dama ba a cikin gari ai ta kona gidajen mutane ai ta kona kantunan mutane ana kwasan kayan su wannan ba musulunci bane kuna so ku bata mana suna a gari gaskiya duk laifin zan koma cikin laifin na gwamnatin tarayya ne tunda ta mai da musulmi shi ba kowa bane ransu ba komai bane sojoji suna kallo in dai musulmi za a harbe ba ruwan su in ba su taimaka ma dai ba za su hana ba yan sanda suna kallo in musulmi za a kashe ba ruwan su in ba su taimaka ma ba za su hana ba su ne gwamnati to haka gwamnatin take a yanzu ta tarayya tunda ta hawa ka take ta jawo mana wannan duka to ai mu ba za mu haukace mu zama mu ma kamar su ba a ce duk inda ka gidansa ka kashe ko ka kona gidansa waye ce Allah bai ce ba musulunci bai ce ba wala tazir waziratun wizra ukhra a zamfara aka fara gudanar da shari'ar musulunci yanzu ba kiristoci ne a zamfara me aka yi musu haka ne musulunci haka musulunci yake amma ka zalunci mutumin da bai taba ka ba don kaji wani dan uwanka a wani gari ya yi laifi shi ma in ka gaishe nan ka taba shi Allah bai yarda da wannan ba dan Allah da annabi gyara halayen mu akwai wadansu mutane su ba wai musulunci ne ya dame su ba a'a su samu dan dalili dai kawai su ta iyu a gari su ta kwasan kayan mutane kuma duk a dangana wa musulunci a ce musul- musulmi ne suke yi don Allah a gyara hali don Allah a zauna lafiya don Allah a yi haƙuri don Allah a yi haƙuri bismillahir rahmanir rahim Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah kiyaye mu kiyaye addinin mu kiyaye kasar mu hakika wannan gwamnati tunda ta hau bata mana adalci mu musulmi bata mai da musulmi komi ba bata mai da ransa komi ba inda shi za a kashe ba komi bata damu ba to shine ya har yanzu ka waɗansu marasa haƙuri suke waɗannan abubuwa duka ba komai Allah zai zai sa lokaci ya wuce insha Allah ya ayyuhan nabiyyu قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذين علينا من جلابيبهن ذلك أن يورفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يا أيها النبي الله أنا جاء أن محمد صلى الله عليه وسلم أن شيء نكر شيء أسكي من سورة يا أيها النبي يا كي وأن ببن منذ قل لأزواجك جاء وما تنك صلى الله عليه وسلم وبناتك دعاء أنك ونساء المؤمنين سورة ما تم مسلمين مؤمنين an sha faɗin azwajika a nan ya nisa annabi su matan manzon Allah kamar yadda muka so magana a kansu lokacin da ake ce ya nisa annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 25 a wurin fari ya auri Khadija duk ƴaƴansa guda guda shida a jikin Khadija ya same su ko guda shida ko guda bakwai yadda muka faɗa ya wuce ɗansa ɗairi ya samu a Madina a wajen Mariyatul Qibtiyya har ya gama zamaninsa na zaman Makka shekararsa hamsin da rayuwa da ya ƙara shekara 25 akan shekara 25 bai taɓa yi mata kishiya ba ita kaɗai ita mulmina Khadija ta rasu cikin azumi annabi yana da shekara 50 wato sun zauna shekara 25 kenan to a cikin watan Shawwal tun da yake ta bar masa ƴaƴa ƴan mata to sai ya aure sai sai da Sauda bintu Zama'a ya aure ta ya aure ta lokacin da zai tafi Hawazin kenan Ta'if daga nan sai aka ɗaura masa aure da aisha tana da shekara shida a wurgu a cikin wannan watan da na shawwal ɗin ya je ta'e ya yi kamar wajen wata guda ya dawo inda ba a ci nasara ba dai a zahiri sai da ana dawowa ne aljanu suka musulunta a hannunsa wani ba nasarin ya musulunta a hannunsa ya dawo gida to daga nan daga waɗannan mata guda biyu bai ƙara waɗansu ba sai da aka shekara sai da ya ƙaura wato an ƙara shekara uku kenan a zaman makka ya koma madina da ya koma madina dama matan guda biyu ne aka koma da su da umar sauda da umar aisha ita kan ba shiga da ita ma sai da aka koma madina aka zauna aka yi wata takwas ana gine-ginen masallaci da gine-ginen ɗakuna guda biyu suna nan a gidan abu ayyuban ansari anan suka sauka wata takwas da suka gama aka tare gida a cikin watan shawwal aka shiga da ita ɗaki sannan daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri Hafsatu yar sayyidina Umaru manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri Ummu Salma har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri Juwairiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri Safiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri Ummul Masakin ita ma sunanta Zainab ya auri kuma Zainab bintu Jahashin sallallahu alaihi wasallama ya auri maimuna sallallahu alaihi wasallama matansa da ya zauna da su a lokacin da ya kaure bar duniya mata tara ne a wurinsa amma akwai guda biyu sun rasu tun yana da tun yana nan ita ce ummu khadija wanda ta rasu a makka kabarinta yana makka sai kuma ummul ummul masakin ita zainab bintu bintu haris ita ma ta rasu a madina din ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri mata da dama waɗanda wasu ba a shiga da su ba wata bagifariya ya aure ta sun shiga ɗaki sai ya ga jikinta akwai wani tabo sai ya ce a ki ɗaura ganin koma gida ya ga wani tabon da ba daɗin gani wata kuma an shiga da ita sai aka miƙa hannu a kanta sai ta ture hannu manzo Allah sai ya sallame ta akwai wata kuma da ta aka shiga da ita kamar za a kwanta da ita to sai aka lakana mata wani abu wanda yake zai cuce ta a ce wai in ya shiga yana so a ce masa a'udhu billahi da wanda Allah ya shiga sai ta ce a'udhu billahi sai ce a'udhu billahi to shi ke ki Allah wato Allah ya kiyaye Allah ya tsare ki da ni kenan to shi kenan Allah ya tsare ki koma gidanku to akwai waɗansu wanda an ɗaura aure da su ba su tare ba har yana cikin ciwon ajali an ɗaura masa aure da wata budurwa za a kawo ta kamu a kawo ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya bar duniya to haka in an ce ya nisa annabi su ne waɗannan ummahatul mu'minina duk matar da manzo Allah ya shiga ita da ita daki to ta zama ummul mu'minina ta haramta ga kowane mutum a duniya dukkan musulmi Allah yana kiransa ina ce ka gaya wa matanka ya rasulullahi ka gaya wa ƴaƴanka mata domin ƴaƴansa mata akwai babbar su Zainab tana nan domin ta koma Madina tun da yake mijinta a lokacin bai musulunta ba shi Abu Rabi shi Amr ibn Rabi bai musulunta ba a lokacin to a lokacin da za aka zo yakin Badar ma shi mijinta ya zo yana daga cikin kama Musa ba din nan da aka yanka kudi aka yanka masa kudin da zai biya ashe yayi sa'a yayo da abin wuya na matar sai ce ni ba da kuɗi sai da abin wuyan matata aka ce annabi ya ce a kawon gani ya ce ai ta ba na ta bari da uwarta ne to sai yadda kuka gani in kun ga za ku sallame shi daga haka to dai haka nan dai to a lokacin bai musulunta ba amma tana gida ita Zainab ita ce babbar yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma Ruqayya wanda ta ta aure sayyidina Usmanu lokacin da suke zaman Makka da Ruqayya da kanwarta duka Ummu Kulsum an daura musu aure da ƴaƴan Abu Lahab don dangin su ɗaya ne to da aka sauka da tabbari rabi labin sai suka kira ƴaƴan suka ce in ba ku saki ƴaƴan Muhammadu ba ba mu ba ku sai suka saki ruqayya din wa ya saki ruqayya kani ya saki ummu kulsum da suka dawo Madina Allah da ikon sa sai na Usman ya auri ruqayya daga bayan ta rasu mun mun ga muku dai da ita ya kaure jihar Habasha a can ta haifi ɗansa Abdullahi yana da shekara shida ya a madina ya rasu zakara ne ya zama dalilin rasuwa sai ya ciki idon sa sai idon ya kumbura ya rasu sunansa abdullahi dan sai na usman jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma ummu kulsum bata aihu ba ita to waɗannan su ne sai dai fadima yar manzon Allah wanda zurriyarsa duka Allah ya sa a cikin fadima din ne akwai umama umama yar zainabu ce yar babbar babbar yarsa din nan ce to ta isa aure lokacin da fadima ita fadima ba ta yi mata kishiya ba ba ta mata kishiya ba kamar yadda mahaifiyarta ba mata kishiya ba ita ma ba ta mata ba to sai ta ce in na rasu a ɗauki yar yata a sa a ɗaki na ita umama din sai na ali aure ta ya sa ta ɗakin ta yar yar yatta ta yar zainabu din to su ne in ce banatika zainabu din da ruqayya din da ummu kulsum da fadima su ne kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina da sauran dukkan matan mu'mina ma ka gaya musu menene magana قل لأزواجك وبناتك ونساء يدنين عليهن من جلابيبهن idan sun yi sutura wato su rufe dukkan jikinsu sai dai su bar ido yadda zai ga hanya duk jikinsu gaba ɗaya abin da ake rasa jilbabu babban mayafi wanda zai rufe mace tun daga ka har ƙasa bayan ta sa riga ta sa wani zani ta sa babban mayafi wanda zai rufe ta har ƙasa shine jilbab amma irin kamar nan da matan yan kungiya suke sawa ana kiransa hijab ba sunan sa hijab ai gini ne hijab hijab ai gini ne min wara'i hijab wato bayan gini bayan rufi amma shi abin da ake rufe jikin mace da shi sunan jilbab ba hijab ba abin da kungiya suke sawa mai kama da kabidon nan sunansa jilba ba hijab bane jilbab kuma mayafi ne za a rufa tun daga sama har ƙasa ka gaya wa matanka ka gaya wa ‘ya'yanka mata ka gaya wa matan mu ne gabaki ɗaya in za su fito su sa mayafi babba su rufe har fiskansu sai da su bar inda ido zai gani zalika ne an yi urafna yin haka ɗin ya fi kusa a san su su masu martaba ne domin a nan zaman madina ma akwai samarin munafukai masu ashararanci kamar yadda wannan samari suke ashararanci a madina ma zamanin manzo Allah akwai samarin munafukai masu ashararanci yudnina alina min jalabibi na zalika ne an yurafna fala yuzaina idan an gansu da wannan irin mayafi to samari a shararai ba za su cuce su ba in za su tasama mace domin sukan tasama mata su samarin munafukai suna kawa mata suna yin ashararanci da su zamanin manzon Allah din da sallallahu alaihi wasallam to idan sun gansu mata ne masu mutunci ba za su motsa su taba su ba amma in ku yanga ce dama ba ta da rufi to wannan sai su ta kokowa da juna sallallahu alaihi wasallam kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mun yudnina alayhin min jalabibihinna su rufu da da mayafin su kusatar da mayafin har kusa da har kusa da ido amma bar ido abin kallon hanya zalika yin haka adne shi yafi kusa Allah yuzaina ba za a cuce su ba kenan an ga mata ne masu mutunci zalika ne zalika ne an yi urauna za a san su fala yuzain ba za a cuce su ba kenan a zamanin manzon Allah din ma sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan abubuwa suna faruwa kuma kwanan ba na yi muku wata kissa wata mace za ta fi masallaci sai wani mutum ya kama ya danne ta yana yin abu kaza da ita tana ihu maza jama'a maza jama'a maza jama'a sai wani ya zo zai kwace ta sai wancan ya tashi ya gudu sai ta kama kafar wanda ya zo taimakon nasa din har mun je mun gaya muku da yadda aka yi shari'a tana riƙe da shi Allah ya kama ka Allah ya kama ka shi ko wanda abu ya gudu to sai da fada manzo Allah ta taru sai ta ja shi ta kai shi har ga manzo Allah ga wannan ya mini abu kaza a hanyar tafiya masallaci tun safe nake riƙe da shi shikenan annabi ya ce kai aure ya ce yayi aure gashi ta ce kai mata guje wallahi ba ni bane ni na zo taimako ne ƙarya ne shine shine gashi a hannuna shine shine aka buga aka rasa yadda za a kubutar da shi annabi ya ce to shi ya yi masa hukunci an tura shi za masa hukunci Allah da ikonsa wannan mutumin ya ce ya rasulallahi ba shi ne ba ni ne na yi mata shi ya zo ne taimakonta ni za a yi hukunci ba shi ba shi ya sallamo shi ya dawo shi kenan sai zai za ce gani ni ne na yi mata abin gaskiya duk abin da faɗa an yi din ni ne na yi na yi mata amma ni wannan ya zo taimakonta ne ba shi ba ne ni ne na yi mata shi kenan wancan ya ce to shi kenan ke ta shi ki tafi tunda dole aka yi miki kai kuma tafi tunda ba kai ba ne sai aka bar wannan yana tsaye aka yi shiru da aka yi shiru sabai suka ce manzo Allah wannan mutum fa yana jiran hukunci sai ce taba taubatan law qusimat ala jami'i ahli al-madinah lawasi'at lawasi'atuhum wannan mutum yayi wata irin tubar da da za a raba masu zunubin garin nan duka tuban sa ya ishe su to irin wannan ta san ma mata da samari suke yi annabi ce mata su shiga shiga irin na mutunci kar su shiga cikin shiga irin na mubazzaranci balle a balle a cuce su amma an gansu da mutunci anni an yuran na fala yuzayin ba za a cuce su ba wa kana Allah sani Allah ghafuran mai yawan gafara ne rahiman mai tausayi ne la in lam yantahi المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا فإن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا الله يتي وأن سماري منافقين masu kama matan mutane suna neman lalata da su a wannan gari mai tsarki la illam yantai wallahi in basu bari ba in ji Allah la illam yantai lil munafiquna wa'annan munafikai masu kama matan mutane suna neman lalata da su na cin mutuncin su la illam yantai wallahi in basu bari ba da munafikai da da mu'minai masu raunin imani wallazina fi qulubihim maradun domin dama akwai musulmi wanda ba munafiki bane imaninsa ne ba karfi ka san mara karfi ya tashi ya faɗi ya tashi ya faɗi ya tashi ya faɗi to wannan rashin karfi ne saboda rashin lafiya din wallazina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati da masu yada jita jita a garin nan kaga mutum hudu kenan Allah ya mutum uku Allah ya faɗa anan munafukai masu neman kama mata suna cin mutuncin su da kuma masu raunin imani ne yasa suke yin haka ba wai saboda munafuci ne yawancin mazinata da suke yin zinan nan ba wai munafukai ne ba a'a imanin ne ba ƙarfi imanin ne ba ƙarfi watakila wani ma in ya zinan ya gama da gaba sai ya yi kuka ya san ya sabi Allah to munafiki daban shi munafiki bai yarda da musulunci ba zuciyarsa amma yana yi ne don a ce shi musulmi ne ya huta amma musulmi mai raunin imani yana shan giya yana neman mata yana sata amma ya yarda musulunci musulunci ne to raunin nan rashin karfin nan ne ya faɗi ya tashi ya faɗi ta kamar yaro mara karfi ko kamar murar lafiya da illam yantai in ba su bar abin da suke yi ba da masu yada jita-jita a gari kun ji labari dai kun ji mutanen da aka aka yaƙi kun ji abin da ya faru kuwa kun ji abin da ya faru suna raunana mutane suna tsoratar da matan masu jihadi a gari to in ba su bari ba wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim za mu cuna ka kansu mu ce bismillah ya rasulaka gama da su in ba su bari ba za mu ce za mu ce ka gama da su mun baka izini gama da su la nuqriyan naka bihim summa la yujawirunaka fiha illa qalila idan mun ce bismillah ka gama da su kaga shikenan an huta ma da makurtaka da su an huta da yin makurtaka da wayannan irin miyagu sai dai yan kadan wanda ba dama a rabu da su sukan dole sai an bar su sai su yan kaɗan in ba su bari ba to nan an ce to yaya aka yi shin Allah ya ce shi kenan a kama su ɗin ko ko bai faɗa ba daga baya Allah ya ba manzo Allah umarni da baya magana akan munafukai amma daga bayan bayan saukar wannan aya zai ce kai wani munafike tashi ka fita kai wani kai munafike tashi ka fita kai wani kai munafike tashi ka fita a kore su daga masallaci to kaga wannan ayi an an tura shi akan su kenan amma bai kashe su ba nan kuma ya ce idan mutane sun ji labarin ina kashe munafukai za su ce na gama da makiyana na kuma ina kashe mutane na saboda haka baya kashe munafukai sallallahu alaihi wasallama wani ya kira shi dina domin akan kira shi a yi abinci a kira shi saboda neman albarka ko neman ya sallah wani wuri a mai da wurin masallaci to sai wani mutum ya zo raɗa masa kunnensa ba ji abin da mutum ya faɗa ba sai maza Allah ya amsa masa to ni dai ba a umurce ni in kashe musulmi masu sallah ba a fili ya faɗa to ni dai ba a umurce ni in kashe musulmi masu sallah ba to sai mutum ya amsa shi ma da murya sama sama yace ya rasulullah wannan akwai na sallah sallah ba ta da amfani yace wa ya ga maka sallar ba ta da amfani to ni dai ba a ce in kashe musulmi ba to kaga nan ai wannan mutum shine jigon munafikan anguwan nan to manzo Allah irin wannan in ta faru yakan ce me yasa baka fasa zuciyarsa ka gano shi mutumin banza ne zuciyarsa ba kyau haka yakan faɗa saboda haka irin waɗannan abubuwa da suke faruwa duka ba musulunci bane wato a ka'idar musulunci idan ka ga mutum yayi sallah in kana so ka ce masa kafiri to sai ka bi umarnin manzon Allah me manzo Allah ya ba da umarni ya ba da umarni a wuri biyu ran da usamatu ya kashe wani mutum bayan mutumin ya faɗi la ilaha illallah sai ya kashe shi sai aka gaya wa manzon Allah ya kira shi a qataltahu ba da an ƙara la ilaha illallah yanzu kashe shi kai bayan kaji ya ce la ilaha illallah yace ma qala ya rasulullahi la taqiyatan bai faɗa don Allah ba don ya kare kansa ne ya faɗa karfin sa ne ya kare ya faɗa ne don ya kare kansa karfin sa ne ya kare ce halla fakakta an qalbi fara'aita zalik me yasa lokacin ka fasa zuciyarsa wanda ka gano tukuna ya faɗa don Allah ne ko ya faɗa don tsoro ka gani kenan ashe mutum in yayi sallah kana so ka ce masa kafiri annabi ya ce sai ka fasa zuciyarsa kaga sallar ba don Allah yayi ta ba a wani wuri kuma a yakin Hunain da manzo Allah ya yi rabiya ya raba kaya waɗansu sun samu raƙumi ɗari waɗansu sun samu raƙumi hamsin waɗansu aka koma ana ba waɗansu raƙumi takwas takwas annabi ya ce da ungu da Allah ya salli ku kyale shi wata kila yana sallah sai nawa yace rubba musallin la tujawi salatu la tujawi salatu halaqibahu dana naktu ya rasulullahi da yawa mutane suna sallah sallar ko ba kogoro bata kai balle ta kai zuciya bari in kashe wannan ya rasulullahi ce hal hal fakakta an qalbi fara'aita zalik ka fasa zuciya sai kaga sallan bata wuce ba kogoro ta je zuciya ba to ka gani a wuri bi manzo Allah ce in dai mai sallah kake so ka ce masa kafiri ko ka kashe shi to dole sai ka fasa zuciyarsa kaga sallar bata bata je zuciya ba to ina zaka gano shin ko ka fasa zuciyar zaka ga sallar ne kashi annabi ya ce kenan kowa a yi masa hukunci da abin da aka gani umirna anna ko bi zawahir wallahi tawalla sarair annabi ya ce mu an ba mu hukunci mu hukunci da abin da ya bayyana abin da ya koyi mu barwa Allah idan ka ga mutum yayi sallah ka ce masa musulmi ba ruwanka idan ya ce shi ba musulmi bane kaji da kunnen ka ce lalle wannan ba musulmi bane shi ya faɗa mini kai kuma da aka ce karka yadda ka bi sallah karka ci yankan ka huri ne to ka bi umurnin Allah karka yadda domin Allah ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu in fasiki ya zo maka da bugun labari mai bata mutum ko mutane musulmi karka yi aiki da shi sai ka je ka bincika ya tabbata ka je ka samu mutumin da aka ce maka karka da aka ce maka karka bi shi sallah kafiri ne karka ci yankan zakka ka ce ga ta malam daga yau zan ƙara bin ka sallah ba lafiya a to an ce mun kai kafiri ne na bi kafiri sallah ka ji abin da zai sai sai in shi kawo ne shi ke na kawo ta amma ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ni din ni din da zai mun kafiri amma ba komai wanda su ce shehu dagode ma kafiri ne sidi abdul kadir ma kafiri ne shehu tije balle ni Allah ya isa karka min sallah abin da ya kamata a yi kenan amma don wani ya ce wani kafiri ne karka min sallah kai wawa ne kawai ba za ka je ka tambayi wani ba ka je ka tambaye shi mana na sha faɗin cewa da 'yan siyasa a nan Najeriya ka san da musulmi da wanda musulmi suke siyasa tare wani ya sa riga irin tabun nan babban riga amma ba musulmi bane ya je ya yi lacca ya koma gindin bisha yana hutawa sai mutanen gari suka ɗauki buta suka ba wani kai wa malamin can ruwa ya lola ya zo mu sallah mun ga shi ke kama da malamin birni ashe kirista ne da babban riga da zanna mukar aka kai masa ruwan aka ce gata malam waɗannan suka aiko ne azhar ta yi in kana bukatan alwala kai alwala ka zo kai limanci mu samu albarka amma kirista ne idan ka je ka bashi ruwan ka faɗa masa wannan maganar zai karɓi ruwan ne ya alwala abinda zai ce sorry ni kirista ne ko ba haka zai ce ba to wai maganarsa za a rike ko magana masu ba da buta za a rike to kai wani kace ne don wani ya ce wani kafin ne ka yadda ba za ka tambayi wani ba ka tambayi wani iya ce shi kafin ne shikenan in ba bai ce shi kafin wancan yayi ƙarya fasiki ne yazo da mugun labari dama Allah ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tuzibu qawman bi jahalatin fatuzawa fa altunadi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina lil jalabihin zalika an yurfana wala yuzain wa kana Allah ghafurur rahim ku je banzayi a zamanin manzon Allah ma ga yadda suke wa matan mutane manzo Allah Allah ya ba da umarni su yi sutura ta mutunci yadda mutum banza in ya gansu zai ba su mutuncin su zai kauce la illa min tal munafiquna haqiqa waɗannan munafikai in dai ba su bari ba abinda suke wa mata din in ba su bari ba wallazina fi qulubihim maradun da masu raunin imani masu ciwo a zuciyarsu wal murjifuna da masu yada jita-jita fil madinati a cikin wannan gari da dukkan yanna kai zamu zamu baka umarni akan faƙarin da wani gudan a rufin mubina to wayannan la'anannu ne in ji Allah masu farma matan mutane da masu yada jita-jita a gari to la'anannu ne in ji Allah mal'unin idan mun ba da izini a wannan lokaci za mu baka izini mu ce aina ma fi ifu ukhizu wa qutilu taqtira duk inda aka gansu a kama su a kakkashe su in mun ba da izinin ai haka din amma ba ba da izinin da aka kakkashe su din ba har manzo Allah ya bar duniya ba ba da izini an kashe munafukai ba
سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا wato la'antar irin wa'annan mutane masu farwa matan mutane ko masu yada jita-jita a gari mai tsarki irin madina to ba da izini a kama su ba da izini a kakkashe su haka Allah ya ajiye al'ada su ce dama a kashe banzayen mutane saboda mutanen kirki samu yin samu yin addini kamar yadda mu yake ce rabbi la tazar ala lardi min kifin dayyara innaka in tazar yudillu ibadaka wala yarbi illa fajiran kaffara wa'annan irin mutane ka halakar da su duk gabaki da ko bai gida dai karka yake ba su da wani amfani ko an bar sun aiwa banzaye irin su za su aifa to kaga tun daga wancan lokaci irin masu halin nan duka Allah yana yin haka da su wannan shine sunnan da Allah ya ajiye ya ba annabawansa dama su halakar da miyagun mutane makiya fil ladina khalaw min qabl sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl wa lan tajid li sunnatillahi tabdila ba za ka samu canji daga sunnar da Allah ya ajiye ba
يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا يا رسول الله متعني سنة دامونك شي يوشي نيزا أي تاشن قياما نني متى هذا الوعد إن كنتم صادقين wannan alkawarin tashin kiyama an sha faɗa an sha faɗa yaushe ne za a yi tashin kiyaman ne wani lokaci annabi ya tambayi mutum ma a adat fa ma a adat talaha idan musulmi ne ya yi tambayar sai a ce me ka shirya masa me ka shirya tashin kiyaman ne ce gaskiya ni ban shirya wani abu mai yawa ba ni da iyaka na ina son Allah ina son annabi abin da na tana da kenan annabi ce almar'u ma man ahabba in dai haka ne ka ai mutum yana tare da masoyinsa duk inda yake sahabbai suka ce wallahi tun da suke wasu jin daɗi irin wannan wannan tambayar da wannan mutum ne da irin ansar da aka bashi almar'u ma man ahabba fa ma a'adatta laha me ka tana da ne kake jiran wai kake tambayar shi da a tashin kiyama me ka shirya ne ka tana da mata yace ban tana da koyo ban da son Allah da son annabi sai aka ce almar'u ma man ahabba ai anta ma man ahabbta kana tare da Allah kenan kana tare da annabi tunda kana son Allah kana son annabi sahabbai suka ce wallahi mu tashin dadi irin nan Allah kai shaida muna son ka muna son annabinka muna son Abubakar muna son Umaru muna son Usmanu muna son Ali suka ce ga sahabbai to wannan mutumin kirki ya tambaya kenan mutanen banza kuwa in sun tambaya mata hadal fatu in kuntum sadiq qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru kuka da bai yi har kar ka tsere ka ya hawo shi ne bai ai ba wa nan jin dadi ba ne ranar a wurin ai ba ran kake ba ai tashi kiyama ai ba ran murna bane balle ku tanda ranar da ta ladi kai murna ita ta ga ba za ka saka bane sai da shi ne shi ba ran azaba ba ai ba ran ala ba ne ai tashi kiyama ne ko da na zara ta sun ina tambayan ka sai ba ne shi ne wa tashi kiyama kada a fito yas'alu ma ta'a wannan ilmu inda Allah kada ya mun kuma ya wa tashi kiyama sai ne yana da ilmu Allah amma ko da ya da Allah ne ya da ya ko ba da ko ban da ni ba wata kila Allah sai ba da ba وعرف يأتي الله كلام من بدل الواقع وقطع الجزء الله أو رجع الله عز وجل سوى الله يكون عليك هذا أو الله إنه لا لا لا لا لا لا وما لا يفضل الله به وما لا يفضل الله به على إله الله كله هذا هو قوة هذا الله ما كان هذا اللي قلت وريك يقيني وريك يزوي يقيني وما لا يقيني كما قال الله تعالى لا يفضل من أنا قلت كلام هذا كلام في جواك كل شيء لا قبل الله هو أيضا لا لا لا يفضل لم يسمعني بقدر الكلام يرى في الخير من بدل من كلمه وكم بعد وكل هذا من الجزء فلا يفضل هذا دعوتي أنا إلا أن تعمل تفجير فالإنسان أراد أن ينطق على ذلك في شتاء الأمة فكل تفجير بقوي كل تفجير في عمل يجي أمره وكل من يقدس كل من يقدس كل من يقدس لأن ما عم تفجير كده كل عشان قبل كده يلا يلا يلا يجي يجي يجي حتى لو كل شيء كل ما يجي يجي يجي يجي لا لا لا هو يمكن كل ولا مدى يجي يجي يجي يجي يجي يجي لا يجي يجي يجي لا لا وهو يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي لا لا لا لا لا لا كان طريقة تفجير بعد الزيادة كده قليلا بدل ما يبقى حد يجي لحد الله ولا يجي لها كل بقى لا يبقى في المكان بالبزار اخرى طب يا ما يكتب ولا يجي لها بل انا انت سيدي يستركم كلام ينقاش في القيامة فده طبعا ما بقى شراء بس حياتي شراء كان تعمل ايه انا جبت القبلة في كتاب الله بالخير قبل بس ولا باخد ايه اقول ايه ليه اقول لك عقد كده ما كان يقول اقول لك انا جسكه ليه تقول لي اي شيء نهائي اه اجيب اجيب ايه ليه جسكه ليه تقول لي جسكه لا تقول لي idan kada matarsa na ita kan mulki na yara ya ka rashin kuɗi naka ba ka ce a ɗauki al'amari muhimmi a kan gaba mutane da su cancanta ba haka dai ga kuma in yi ne kana kada su usa ba halak abubuwa duk da yawa sai dai a inda wanda bai yau in na kan yi tashin kiyama idan aka tambaye mu ta an ban da da aka yi kaza nan da aka tashin kiyama da aka aka da aka aka tashin kiyama ta ko sai a ba ta an ga an yi kaza kaza an ba ta gane bane yanzu Allah ya ga yawa annabi Isa ya ga yawa bani Isra'ila akwai wani babban man zai yana zuwa bayan annabi Isa in ya zo su gaskata shi sunan Ahmadu ya bani Isra'ila wanda ya riga da ya bani Isra'ila in ya da filayen har ya bin bani Muhammad akwai wani annabi da aka ba ya zama Ahmad Ahmad ya da sunan to daga nan kika ta akwai babban mai alki yana zuwa to har yadda a zai zai ƙarfi na gobe ba in dai ba ya yau ta yi jina da abin mai ƙarfi ne ba to ya ga kuma da za su gane shi ne ba to kuma da haka an yi da ta zuwa duka ana da wani kuɗin ke yi kuɗe ba na kada yin gaba ba a yi wani abu ba ta cikin da yake kawai abin kwanan ne kana gani ana da ta ba ko yin ba na Allah ce hatta ila asaje kula da zuwa ba ya da ya wannan ariya an ne aje yana ariya aka yi an wanda da wani abu da shi dan kala ta gani da ba a ta yi da sai jini ya ta hada abu ta hada abu ta yi abin da ba ta yi irin kala har mu ta yi ta yi da wannan an jalari an jalari da yi komai yanzu ana ta ci gaba kaza ya zama kala kaza ya zama kaza kaza ko da dire ko da ji abin ya faru ko da abin ya ta hada abu yanzu abin da za ka samu a local government na gine-gine da lantarki da motoci to ko ko harkar lardi na zamanin da babu wannan abin abin da za ka zama hedkwata na lardi na da yanzu wuraren gwamnoni a yanzu wani wurin ma ba hedkwatan lardi ba ne amma ya za ka yi ma wuri kamar su wurare da yawa ne ba su ba hedkwatan lardi ba ne amma akwai gwamnoni a wuri to abin da ya ka samu a wuri a yanzu zamanin da kaduna ta ce kaduna ita ce hedkwatan arewa gaba ke da ba da abin a kaduna an ci gaba na hanyoyi ne na da dole ya ƙarfi na zanen sa ta haɗu يسأل يسأل الله عن الساعة فهدوا يسأل يسأل الله عن الساعة قلنا علم عند الله وما يدريك لعل الساعة قد قريبا إن الله على الكافرين أعد لهم سعيرا إن الله لعن الكافرين وعد لهم سئيرا إن الله سمع الله لعن الكافرين يا لعن كافرين وعد لهم سئيرا يا تانا دعم سيوتا mai horiya da na su bi Allah ya ambata a farkon sura ce wala tu ilke wala tu ilke fi da munafiqin ya ayu nabiyyu taqillaha wala tu ilke fi da munafiqin abin da yasa ba ruwanka da kafirai ba ruwanka da munafikai su munafikai dai mal'unina aina na su ufu da amannu ne duk inda aka same su kafirai iyayen gidansu kuma a fili Allah ya la'ance su ba wai da fili ba da ido majhuli ba ba an an la'ance su bane a Allah ya la'ance su su muna zuba an ce an la'ance su amma kafirai kan la'ana Allah ya la'ance su a fili ba wai an la'ance su ne a dan koyi kaɗan ba in Allah ya Allah la'ana da kafirai ya la'ance kafirai wa addala min sa'ira ya tana da musu wata irin wuta mai mugun huriya Allah ya kiyaye خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا إذ يأتي وتم سوق أفريقا ذاك دائما لفاتك وتر har abada la yajiduna ba za su samu waliyan wani masoyin su daga cikin dangin su ba wala nasiran ko wani mataimakin su daga cikin abokai masoya ba yace ina dolin sa abuzoni ina yayin alhurma a fidda su ba zan yi ba ba za su samu ba wa zan waliyan wala nasiran ba دانا كم با انت منا يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا فمبشرا بانفع مثلا شجاء الجنه اجرا عظيما اجرا عظيما اجرا عظيما انفرا يا شجاء نذيرا به فكو زي غرغدي دي يا بعد غرغدي بعد غرغدي الله ولا انت كافر يا اجي نهي وتا irin wuta mai tsanin huriya khariji na fiya abada kuma za su dauna cikin ta har abada a duk wannan dai Allah annabi yana Allah yana ga annabi yayi gargadi din kar yadda ya ga masa ya yi albishir ɗin ya yi albishir ɗin ya shiga maganin gargaɗi la ya ga waliyan wani nasira يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول yaushe ne za a shigar da su wuta ɗin Allah ce yawan ta kallabu zuwan finneri ranar da za a sa su a cikin wuta ana jujjuya fuskokin a cikin wuta ana jujjuya fuskokin a cikin wuta suna cewa yaya ya laitana suna ihu za ce ya kaiton mu kaiton mu ya laitana dan Allah wa dan rasula ina ma da mun bi Allah mun bi annabi a duniya ga wanda suka bi Allah suka bi annabi sun shiga aljanna har arma ana nuna musu kaman ana nuna musu aljanna kama a cikin talabijin kama a cikin hoto haka suna gani ga abinci ga wasa wasa na to a fi zuwa rai na min alma'i ku zubo mana ruwa ku zubo mana ruwa ku zubo mana ruwa a wannan mazo kuma da ku ku abinci a cikin inna Allah harrama ya fara alkebiri Allah ya haramta mu a nuna musu wato da Allah bai kawo talabijin ba ya nuna mutane wasu ayoyi za a yi imani da su amma za a je wani abu a zuciya tare da an sallama wa Allah Allah ya ce in mutum ya shiga aljanna la khawfun alaihim wala hum yazanun ba bakin ciki ba wani ba wani tsoro to kana cikin aljanna sai aka ce ga wani a tsakiyar wuta kana ganin sa kana magana da shi shi ko yana tsakiyar wuta kana cewa kana ce masa in kitla turbini in ce kai din nan kayan ba ka ɗaukar da gudana kuma in inda kake kana ganin sa yana ganin ka yana cikin wuta kana aljanna da Allah ko gidan makwabcinka ne ya kama da wuta babu tsoro ba baki jiki amma in ana yin gobara a cikin talabijin a cikin ɗakin ka sai ne talabijin yana nuna ruwa a cikin ɗakin ka sai ne yana nuna gobara cikin ɗakin ka sai ne kana ganin mutane suna ƙonewa cikin talabijin a ɗakin ka sai ne ta haka ne kana aljanna kana ganin wahalar da ɗan wuta suke ciki kana aljanna fi yawuta suna ganin ka kai ma kana ganin shi kuna magana da juna azizi wa alaina min al-ma'i da kunan wani ku yi wani min wani ku yi wani abin jina inna Allah harramahuma ala al-kafirin Allah ya haramta jin dadi ya haramta ruwa akan kafirai to wannan duka Allah ya kawo mana da telefon din zaka same ta cikin wannan sura ta arafi zaka samu talabijin a cikin sura ta arafi zaka samu talabijin din nan anan yana ta kallabu zuwan jinniri يقولون سنة يا ليتنا أدانا الله وأدانا الرسول إنا ما أداموا ومن بأن من بأن نبي دقا دنيا دا ونن وهلا دا تساليه دا وما أدامنا سكين جن دارية دا وأن ليس كين جن دارية
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا sai su ya ce Allah wannan ba laifin mu bane ba laifin mu ne abin da yasa ba mu bi ka ba ba mu annabin ka ba shi ya ga mun mu suka hana mu bi ka sun ka hana mu bi annabin ka a dana mun biyewa sarifina shi ya ga mun mu da kubara'ana da manyan mu su ne suka hana mu bi ka su ne suka hana mu bi annabin ka to daga nan za a gane shi shugaban ka da ka dauka wanda zai koya maka istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah da san dukkan musulmi da biyayya wa iyaye da shugaban da za ka ɗauka ta maka istighfari ba kyau laifin ne kai za ka tuba wa Allah kana ba shi barayi salatin ne salatin sai ka ce ayi la ilaha ne an ce guda ɗaya ne wajibi duk wannan babura ne ba kyau ya raba ta da istighfari ya raba ta da salati ya raba ta da la ilaha illallah ce kuma wani abun banza ya ji abin kirki ka yadda duk abin da yake na Allah ne ke abin mutane ya fi na Allah ko a ce mana jefa ƙuri'a ya fi zuwa kamsu salati ya fi zuwa haji kaga wannan duka zuwa gari suka faɗi wannan magana to bin wannan da bin wannan wanda ya raba ka da Allah ya raba ka da zikiri ya raba ka da bayin Allah ya sa gaba tsakanin ka da bayin Allah musulmi ɗan uwanka sai kar ka yarda da su kafirai ne kai kuma ka san kafirai kar ka fiyan kai su kafirai ne kuma kai ka san ba kafirai bane to wannan ya sai suka ce shugabannin mu ne suka ƙaddamu suka hana mu bita suka hana yanzu annabinka inna a ɗana mun yi biyayya mun yi ɗa'a wa tarihi na shugabanni mu wa kubara ana da manyan mu fa adallu na sabira shi ne suka ɓatar da mu hanya wata rana wani mutum ya kai ne jami'a jami'ar madina wato matattaran manyan wahabiyawan duniya to shi mutum mutumin su ne ni ko mutum har yanzu ne mutum na ne da su gani da talibi ta alhamdulillah yau ka sai za a shirya za a shirya za a shirya sun sani sun san sun san kansu a madina jami'a sai su ai dama a shirye muke qur'anin da muke karanta shi muke karantawa hadisin da muke karanta shi muke karantawa inda muka rabu ranar sallama mu manyan mu in sun ga mun yi karatu da da za su sallame mu su karka yadda da kanka karka tuba kullum karka yadda da kanka karka ce ka karanta qur'ani ka san shi ka karanta hadisi ka gani ka yi malami ka ji daɗi karka yadda ka rika tuba wa Allah kullum kuma karka rabu da Allah ka tuna salati kullum kuma karka karka sake kai ta la ilaha illallah don ka samu ka wuce da imani kuma karka rabu kowane musulmi sai ka Allah sai mace ka Allah ya haika to dan da za ka sallame mu ku bara'ana wa sarifina haka suke faɗa mana ko kuma idan kun karanta mutum Qur'ani da hadisi sai yau fa kai ne shiryayye duk wanda ya ji wannan ka ya bata ko karka bi ka ciyar da su karka rabu ka ciyar da su kai ka shiryu kai ne mutumin kirki kai ne shiryayye duk wanda ka gani ba irin ka ba ya bata in ka zaka ce ya Allah ya bi Allah ya bi ya bata shi kai ne kai ka kai ai nan nan ne bambanci tsakanin ran da manyan mu za su sallame mu da ayabin Qur'anin ɗaya ne hadisin ɗaya ne wannan mun ya sallame kuma zakar ka yadda da kanka kai ta istighfari kai ta salatin annabi kai ta Allah ka dauki dukkan musulmi dan uwanka ko kuma in nan ka za su sallame ku ka san Qur'ani ka san hadisi za ka manka kai din nan kai ne shirye kai ka jiyar da mu da duk mutane sun bata kai ne kan gaskiya duk wanda ka gani kace ya bata kai ne kan gaskiya ka shirye da su sauran nan ne aka rabu amma duk ɗaya ne muke duk ƙur'anin ɗaya ne hadisin ɗaya ne malamai ne da ya sallai ga wannan abin da suka faɗa wannan ku ga abin da suka faɗa wa ku ina adana sarifana mun biya manyan mu wa kubarana da mun biya shugabannin wa kubarana da manyan mu fadallu na sabila suka kaddamu hanya shin jama'a menene ɗariƙa ne da larabci yan fa ɗariƙa ne kenan hanya ko to shin da wanda ya samu hanya yana kanta da wanda ba da hanya ya bata taban nuna ɗauriya zanago taban nuna sabira to wanda yake kan hanya da wanda ba shi da hanya wa ake cewa ya ɓata ko mara hanya ko wanda yake da hanya ai bai bai gana da shi ya ɓata ba wanda bai bai da hanya shi ka wata ce ya ɓata abin da ke cewa mutum ya ɓata ima ya rufe hanya ne kuma da haka Allah yake cewa man yahdi Allah wa yumta bi man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida wanda Allah ya yarda shi ne shi wanda Allah ya yarda shi har abada ba za ka yi waliyin da zai kama hannun sai nuna masa hanya ba fadalluna da shugabannin mu ne da manyan mu su ne suka kaddamu fadalluna sabila suka raba mu da hanya suka batar da mu hanya suka raba mu da hanya suka raba daji ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والأنهم لعنهم كثيرا يا الله كجن يوم الليفي سامو أكي سامو أكي الله يجي أولي ولي الله لكل ضيف سكتي ربنا آتهم ضعفين من العذاب الله تميكا ومن يم عذابا نيكي نيكي Allah ka mika manyan mu azaba miki ne jittu da suka raba mu da binka suka raba mu da bin annabinka suka kadda mu Allah ka mika mu azaba wal amin la'anan kafira Allah ka la'ance shi la'ana mai yawa a wani wuri sai aka ce li kullin bi yadda za mu mika muku manyan naku ai kuma manyan waɗansu ne kuma za mu mika muku wannan
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا قوم مؤمنين كركوا يدكنا شيطان من الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يؤمنون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة دل شيطان من الله الله يا لعن شيشي kuna sahabbai kuna mutanen kirki kuna manyan mutane kun fi dukkan mutane kun fi khairu ummatin ukhrijat lin-nasi kada ku zama kan bani isra'ila ma kan bani isra'ila ma wanda suka cuci annabi Musa suna cutarsa wai suka ce annabi Musa yana da kayan maza suna raɗansa wai shi yasa ba ya kuleci zamanin bani Isra'ila kuleci ba komai mutum zai wanka sai ya tube daga nesa yana tuba galgal galgal har yaje inda zai wanka ya fito kuma galgal da har yaje zai tuba fisa a matsayin sa na Musa shi ba ya yi sai ya rufe sai suna masa da ai yana da kayan maza ne shi yasa yake rufewa yana da kayan maza ne shi yasa yake rufewa to shi kenan sai nan Allah da ikonsa annabi Musa ya yi wanka sai ya ɗauki tufafin nasa da yake ɓoye jikinsa da su sai ya ɗora akan dutsen nan nasa wanda ya buga ya yi ya fidda ruwa ɗin nan sai dutse ya tashi da kayan ya ruga a guje annabi Musa ba riga ba wando sai ya sa hannu ya dafi al'aurarsa dutse sai ya yi wajen mutane da kayan tufafin nasa ya sa hannu ya dafe dutse tsayan ɗauki riga ta da wando na dutse tsayan ɗauki har ya shiga cikin bani Isra'ila sai suka ga dai da yana da kayan maza hannu ɗaya ko hannu biyu ba zai iya rufewa ba to daga nan sai ba ya da wannan abin da ake faɗa din na kayan mazaran da ake sayarwa a asibiti din nan to sun cuci annabi Musa sun faɗa masa da Allah ya kubutar da shi da wannan hanya dutse ya dauki riga sai ruga ya cikin jama'a ya sa hannu ya dafi al'aurarsa sai gare ba komai tare da shi la takunu kar ku zama kallazina azaw musa kan bani isra'ila wanda suka cuci annabi annabi Musa wa kana inda Allah wajiha kun san annabi Musa dai kai annabi Musa wani mutum ne mai yawan daraja mai yawan daraja in ji Allah sai ke faɗa kun san Musa kuwa Musa ne wani mutum ne mai yawan daraja wajihan to ka ji waɗannan mutane masu zagin waliyai ba za ka ce annabi yana daraja ba a za ka ce ba kai zaka ce bi jahi rasulullahi ba sai ubi annabi ba da albarka sai ce albarka sun annabi ba a ce albarka annabi wato annabi ba da albarka kenan a'udhu billahi ka ce albarka sun annabi ba a ce albarka annabi a annabi ne ba da albarka kana da albarka kuwa saboda haka suna cutar manzon Allah wai ba ka ce ba ka da iko ce bi zahiri rasulullahi a'a ka ce saboda son annabi son annabi son annabi zan je ziyara ne a'a ziyara masallaci ziyara masallaci wai annabi isa azurce sai da masallaci ziyara masallaci kada mutum shi kenan ba son annabi ko kada an cuza mun in annabi ki iri iri baka ba su yadda ka ce bi zahiri rasulullahi ba ba su yadda ka ce zaka yi ziyara manzon Allah a'a masallaci albarka annabi a'a albarka son annabi albarka son annabi me ya son annabi in ba annabi وكان عند الله وجيها حقيقة أن موسى ولي مثل يوم درجة أما بيكينا النبي إبراهيم ببليك أن محمد صلى الله عليه وسلم يا بدي سورة النبوة أما بيكي النبي إبراهيم ببليك أن محمد صلى الله عليه وسلم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله الله سبحانه مثلا أبلا أبلا مثلا أبلا مثلا جنتين ba haka to ba ta yi shi a na aure kafa ta wani ala wata takarda za karanta ba takarda ta konewan gidan amerika to ka faɗi maganar ta kora faɗi jama'a ku ga ala a saurara a shi a saurara a shi wato wata takarda ce takarda ce muka samu na tsarewan tagwayen gida a mai wutan nan mai hawa goma sha daya abin ya yabon mamaki ya zo a cikin surar tauba surar tauba din nan wani wannan
wato mutanen amurka sun ga mamaki a sun na bush wato shafa jirgin zori wato sunan anguwar da gwannan gini yake sunan jirf hair a ƙur'ani kuma ya shafa jirfin jirfin hair shafa jirfin hair kuma komawan gidan ya zo ne rana a cikin tara tara ga wata sura da ta kawo maganan kuma sura ce ta tara cikin alƙur'ani lambar lambar hanyar da lambar gidan duk gashi a rubuce a cikin alƙur'ani saboda mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in an samu lokaci za a karanta muku takardar gaba daya yanzu lokaci ya kore mana za a karanta muku takardar ku ji mamakin sunan layin shafa jurf hair jurf hair kuma lamban gidan da ayon daidai ne ɗari da tara kan narin biyar ɗari jahannam da takwas zuwa ɗari da tara haka ma yake a cikin alƙur'ani tsawon lamban gidan ɗari da goma sha ɗaya shi ne ma ƙarshen ayon na suwatu tauba wannan ina da ban mamaki ƙwarai ƙwarai ƙwarai ya to Allah kamata mana gafara Allah mana gafara jama'a muna jawo hankalinku don Allah don annabi mu musulmi mu mu zama muna cikin hankalin mu kada wani mutum kada wani abu ya faru a wani wuri mu tashi muna kone kone gidajen kiristoci ko masallatai yansu ko kayan su don Allah ka mu haka wannan haramun ne a cikin musulunci wanda yayi laifi shi ake ramawa abin da aka yi a kansa banda wanda bai yi laifi ba don Allah don annabi a kiyaye don Allah don annabi a kiyaye don Allah kwantar da hankali kar a rika yin abu na rashin addini wannan rashin addini ne rashin bin shari'a ne Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye na kasar mu da Allah ya jawo hankalin mutane su daina yin wannan abu Allah ya kiyaye Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mu musulmin mu Allah ya kiyaye mu kasar mu Allah ya kiyaye musulmin Najeriya Allah ya kiyaye musulmin duniya gaba daya Allah kare dukkan karfin da yake musulunci barazana duk karfin da yake ne kare musulunci Allah kare karfin albarka nan sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya biya bukatun mu da bukatun wanda suke neman addu'a wurin mu Allah mai cikakken jagora Allah ya samu ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gyara lamarinmu Allah ya ga musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ya karbi addu'a mu da addu'a da muke musu addu'a albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله بارك لا فارق من لا فيها الله لا يفتن الله